الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau talata goma ga watan safar hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da shida ga watan tara miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin ainihin tufa ya ce walam ya fil hayawani kullihi muna cikin babin me babu bai'il bai'ir raƙiƙi wasa'iril hayawan walam ya fil hayawani kullihi shira'uhu ala ishtirafi hamlihi wa zatu hamlin qattadana wad'uha lam yamtani ala al-asahi bai'uha kazal maridu fi siwa siyaqi yasihu bai'uhu ala al-itlaqi wal abdu fil ibaqi ma ilmi mahal قراره من مبتياء فيه حل والبائع الضامن حتى يقبض حتى يقبض وإن تقى إقالة لا ترتدى وامتنع التفريق للسجار من أمهم إلا مع الإسجار ثم بالإجبار على الجمع القضاء والخلف إن يكن من الألم الرضا إن يدأ من يايزا أها والخلف إن يكن من الأم الرضا كشمي eh to amma kuma ai gaba muke nema inda ainihin karatun zai karbi tsayawa ma an ji jani karatun ka wani karatun mala ali wannan ba na jami'i ba ne shi yake da hukunci walam ya juz bil hayawani kullihi yayi ba mala ali na'am yayi aha walam ya juz bil hayawani kullihi shira'uhu ala ishtiradi hamlihi dama muna magana akan cinikin ainihin bayi da sauran dabbobi ba to walam ya juz baya halatta fil hayawani a cikin dabbobi kulli gaba ɗayan dabbobi da aƙil da gairul aƙil tun da yake kulli amma duk da haka dai a nan za a cire ainihin aƙil din musamman ma idan ainihin kyakkyawa ce baiwa shira'uhu bi halatta siyan shi a lashtiradi hamdi a bisa sharaɗin ciki ba yanzu misali saniya ce zaka siya sai mai saniyar ya ce tana da ciki saboda haka sai dubu ɗari da ashirin To, yanzu wannan kasancewan tana da ciki, kaga akwai yiwuwan cewa wannan cikin ne yasa aka ƙara ma kuɗi. Kaga wannan kuma zai nuna wani cewa ashe ka sayi ɗan ciki. Shi kuma a shari'a bai halatta annabi ya hana mutum ya sayi ɗa a cikin dabba. Saboda haka bai halatta a sayi dabba da sharaɗin ciki ba. Ba wai an hana siyan dabba da ciki ba ma kar a sharaɗanta ciki. Kawai ka siye ta tana da ciki eh in ta haihu lafiya Allah ya taimake ka ba ta haihu lafiya ba kai ka jiyo amma kai dama baka siya da sharaɗin ciki ba kaga an siya da sharaɗin ciki akwai matsalan cewan cikin zai iya watsewa zai yiwu kuma ta bayyana ba cikin kaga ya bayyana ba cikin kaga nan ma an samu ainihin matsala abinda aka giya ma ya tabbata ba shi ba saboda haka tun farko shari'a ba ta yadda a sai da ainihin dabba da sharaɗin tana da ciki ba amma a nan malamai suka ce sharaɗin nan na cewa tana da ciki idan cikin zai ƙara mata daraja amma idan cikin zai tauye mata daraja wannan kuma sharaɗin ciki kamar bara'a ne daga wannan cikin ya halatta yanzu misali baiwa ce mutum ya zo ya gani yarinya kyakkyawa wanda kowa ya siye ta dai don ya yi sadaka da ita ne amma tana da ciki kai ne ita da ya zo siye sai ka ce ga ta nan kana bukata amma tana da ciki sai ya cashi ko da ciki ya yarda kaga yanzu a nan ai ka gaya masa ne amma faɗan zai rage mata daraja ne ba zai ɗaukaka mata daraja ba ne to yanzu wannan faɗan kamar abu ne mai aibi mutum ya zo siya sai ka ce amma abin yana da matsala kaza wannan ba laifi ba ne yawa kaga ya sha bamban da na tinkiya ko na ainihin saniya in tana da ciki kaga kasancewa tana da ciki din ai kamar zai ɗaukaka darajanta shi yasa a yi da sharaɗin ciki din bai halatta
cikin rage mata daraja ne baiwa ba yanzu misali mutum ne ya je auren budurwa sai aka ba shi bazaura da ta taɓa haihuwa akan budurwa yaya zai yiwu a yanzu ko a wajen kuma ba kana yanke sadaki ba da na budurwa da na bazaura daidai kake yankewa ka gani kamar ya mutumin da zai je da niyan shi zai yawa aniyan shi yake zai yi sadaka kuma a cewa eh shi zai sayar dabban da ciki aniyan sa amma bai sharadin ba a'a in dai ba sharadi ya halatta ai gashi nan ma yace wa zatu hamlin qatta dana wad'uha lam yantani alal asahi bai'uha me ciki ko da ta kusa haihuwa ma bai kuwa sai da ita lam yamta ni biya hannu ba alal asai a bisa magana mafi inganci kana da daman ma kai dama wayayye ne sai ka tattaba tinkiya mai ciki ko saniya mai ciki din ita za ka siya kai in ba ciki ma ba za ka siya ba wannan ya rage naka amma me shi ba zai sharɗanta ma da ciki ba bambanci da wancan yanzu misali kai din nan wayayye ne ka san shanu masu ciki ka ce bani duk shanun da zan siya masu ciki ne sai ka je ka zazzaba ka zazzaba ka zazzaba ashe zaben tumin dare ne ashe ka zabi guda goma nan wajen guda tara duk ba su da cikin sai ka zo wannan ma gobe ta yi zawo kawai sai ka ta fada ashe ba ciki wani zai yiwu kamiyar san me don dama ba yi da sharadi ba kawai kai ne a wayewar ka kai kokarin zaben mai ciki wannan ba matsala a yi da sharadi shine bai halatta ba a gane to kaga nan kuma ya kawo shi ne saboda kar mutum ya yi tunanin ka san duk mai ciki akwai tunanin cewa ko ta haifu lafiya ne ko ta mutu dalilin cikin ko to duk da haka ko ta kusa haifuwa ba a hana sai da ita ba wannan kuma ya haɗe dabbobi da har ma ainihin bayi ɗin kazal maridu hakanan mara lafiya ya halatta a sai da mara lafiya ko ainihin haiwanu naɗi ne ko gairu naɗi ne ko makul ne ko gairu makul ne in dai har rashin lafiya ne wanda wasu yaƙi bai kai gargare ba rashin lafiya ne makuf din ne amma bai kai munzilin da har za ce yana gargaren da ana ganin zai mutu ba to ya halatta a sai da shi kowane irin dabba ne eh siyak abin nan gargare ya nuna alaman zai mutu ya kwanta rashin lafiya gaba ɗaya ya ƙare ya nuna alaman mutuwa zai yi to yanzu a wannan halin bai halatta a sayar da ainihin shi wannan mara lafiyan ba amma in rashin lafiyan bai kai wannan munzilin ba irin jinyar da zai yi a jinya a warke wannan bai hana a sai da ainihin rayayye ba yasihu bai uhu ya halatta sai da shi alal itlaqi a bisa itlaqi mutlaqan ko ainihin bawa ne ko dabba ne dabban ko wanda ake ci ne ko ba a ci in dai dan rashin lafiya ne bai hana sai da shi ba kawai in ka je kai matin da ba ta da lafiya sai ka san irin cinikin da za ka yi wal abdu fil ibaki har ma idan akwai rashin lafiya dabba ba ta da lafiya sai aka nuna ma mai lafiya ce rashin lafiya na ta boyi ne wanda ba za ka gani ba ka shi ma aibi ne za ka iya dawowa da shi saboda haka ya halatta sai da mara lafiya wal abdu bil ibaqi hakanan bawa a cikin gudu kasan wayannan duk ya waro su ne a cikin cinikin garar kaga ai bi halatta ayi ciniki da ainihin garar ba to amma duk da haka wayannan kaga rashin lafiya kaman garar ne ta yiwu ya rayu ta yiwu ya mutu ko mai ciki garar ne ta yiwu dalilin cikin nan ta mutu ta yiwu ta rayu amma duk da haka shari'a ta halatta sai da irin wayannan din garar din su bai kai yadda har shari'a za ta hana ba wal abdu fil ibaqi bawa yana cikin gudu bawanka ne ya gudu amma ma ilmi mahal an san inda yake musamman ma ya shiga hannun wani ya tabbatar da bawa malam rabiu ne ya kama shi ya rike kasancewan ba a dawo da shi ba inda an san mahalli qararihi inda bawan yake min mabki ya umfihi hal yana daga abin da ya halatta a sai da shi yanzu misali bawanka ne ya gudu amma amma waya ga bawanka wani din nan mun kama shi a tasha a kano yana hannunmu sai ga wani kuma ya zo yana so ya sayi wannan bawan dama ya san shi ko kuma kasibanta mar ya gamsu to yanzu ya halatta ku yi ciniki ka siyar mar in ka siyar mar shi sai ya je can kano sai amurajin uba ya karba amma fa a wannan halin walba'i'u mai siyarwa abaminu shi zai ɗauki asaran duk abin da ya faru hatta yi uba za har sai an karba ka siyar mar da abu ga'ibi kaman bawa bayan ya gudu an same shi an rike shi ka siyar mar to yanzu ba hana cinikin ba ku yi ciniki in an gama ciniki sai mu ce to amma fa ciniki bai tabbata ba sai abu ya shiga hannun shi sai ko an je an kawo shi ko kuma shi ya je can din an bashi ya rike ya shiga hannun shi to anan duk abin da ya faru asaran shi amma daga yanzu da kuka yi ciniki zuwa kafin ya je karba duk abin da zai samu wannan bawan kai mai bawan kai zaka dauki asara shine walba'i ubaminu mai siyarwa shine mai daukan lamana hatta yuquba za har sai an karba kuma wa in taqa'i qalatul la turtaba idan ikala ya faru ya auku a cikin irin wannan cinikin na bawan da ya gudu an same shi an san inda yake an rike shi aka siyar ma ai kaga mun ce bai shiga da manan ka sai ka karba ko to a wannan halin kai ma baka biya kuɗi ba kace in naje na karba na aiko ma da kuɗin ka a wannan halin kuma bukata na ainihin fasa ciniki ya same ka ka zo ka ce da Allah wane cinikin nan da muka yi na bawa kamun ikala to la turtada ba za a yadda da wannan ikalan ba saboda me saboda in ka lura akwai bai udainin ko kuma fasku dainin fi dainin a ciki ya siyar ma baka biya ba ka zo zai ma ikala shi ma ikalan kaga ba biyan ka zai ba kaga akwai fasku dainin fi dainin a ciki saboda haka la turtada to a nan amma malamai suka ce in yana daga cikin bai'ul ga'ib din da ya halatta a biya ka riga ka dauki kuɗi in ka bashi to yanzu anan zai yi ikala tunda ba wancan ainihin illan na fasku dainin fi dainin a ciki tunda ka biya yanzu kuɗin naka ne zai dama shi ko wanda baka biya ba ka gana yi kala dama baka biya ba kuma yanzu wannan haƙƙin nashi zai komo ya zama fasku dainin fi dainin shari'a ba ta yadda ba wamtana at-tafriqu lis-sigari at-tafriqu lis-sigari raba ainihin yara ƙanana min ummihim daga uwarsu wamtana ya hanu shari'a ta hana shari'a ba ta yadda a raba yaro da uwarsa ba illa ma al-isgari sai tare da fafara yaro ƙarami ne jinjiri da uwarsa sai wani ya zo yana son uwar to sai dai siya har da ɗan gaba ɗaya ko wani yana son ɗan to sai dai siya har da uwar gaba ɗaya zuwa yaushe ne zai yi a raba asiyar ya ce ilal isgari ko illa ma isgari sai tare da fafara sai lokacin da yaron ya zubar da haƙorin ƙuruciya haƙori na girma ya fito mar ya zamo zai iya rayuwa ba tare da uwa ba yawwa kaga wannan kalubalen ko makaranta za a kai shi bai halatta ka ɗauki yaro ɗan ƙarami wanda yana buƙatan uwarsa a raba su da uwar siyarwa ma bai halatta ba balle ka ɗauke shi ka raba shi da uwarsa ka kai shi wani waje haƙƙinsa ne an cuce shi bai halatta ba dole ne kafin a raba yaro da uwarsa sai ya yi fafara ya wadatu yadda zai iya yi wa kanshi duk abubuwan da uwa za ta mara to kaji summa bil ijibari yanzu biki mu muke ba sira ba summa bil ijibari ala jam'il qada ko ba ga wani mala abdullahi kaga za mu rika shigowa da sira ga lokacin aiki ya kusa summa bil ijibari ala jam'il qada to yau gashi ya faru wani ya raba baiwa da ɗanta ya siyar baiwarsa ce fa kamar ba akuyar ka ce da 'ya'ya sai ka ɗauki baiwar ka siyar ka rike ɗan ko ka ɗauki baiwar ka siyar wani ka siyar wani ɗan sai aka kawo ƙara to yanzu a nan bil ijibari alal jam'il qada yanzu idan aka kawo wajen kuliya alkali zai hukunta tilas ne a haɗa su ka fahimci zancen ba tilas a tara cinikin ba tilas a haɗa haɗa wannan ya rage naka da kai da wanda suka siya ina baiwar ina ɗan ya aka yi ai ya sai da ɗan ne gawa ne shi kuma ya rike baiwan sai mu ce to dole ku haɗa ko ka siyar mar uwar ya je ya haɗa ko a fasa cinikin a dawo da ɗan in kuma wannan ka siyarwa ɗan wannan ka siyarwa baiwan nan ma alƙali ya kira dama sai an kirawo ainihin su hukun gaba ɗaya to dole a haɗa kai ko ka siyar mar da ɗan ko kai ka siyar mar da uwar ko kuma ku fasa cinikin a dawo da mai shi abin shi dole dai sai an haɗa su ta kowace hanya shari'a ba za ta ce dole sai an bi hanya kaza ba kawai a shari'a dole sai sun haɗa mai dole ne a haɗa su shine sun mu bil ijibari alal jam'i alqaba ka san sojewa wasu abubuwan kai alkali idan abu ne gashi nan an ba da hanyoyi to kai din biyalarta ka cire akan abu ɗaya ba yanzu a nan ba zai ka tire dole ka ɓata cinikin don me za a ɓata ba zai ka ce dole a siyarwa ne don me kawai dai a haɗa su ko kyauta ya ce zai ba shi kenan ko sadaka ya ce zai ba shi kenan ko ma kyantawa zai yi ta tafi wajen wancan ko ma ta ina dai kawai kai dai hukuncin ka shine a haɗa su yawa ta wace hanya za a haɗa wannan kuma ba aikin ka bane kawai kai dai ka tabbatar da an haɗa su a milki wal kulfu in yakun min al ummi rida to wal kulfu sabani ya zo in yakun min al'ummi rida idan yardan daga uwar ne uwar ne aka ce mata za a siyar da wannan dan naki ta ce da an sauke mun ma wahala ni da ma airenin yaro wahala ne na yarda a siyar to yanzu a nan wasu malamai suka ce dama haƙƙinta ne ya halatta wasu suka ce haƙƙin ɗan ne bai halatta ba ko ta yadda wasu suka ce haƙƙin uwar ne bai halatta haƙƙin ainihin Allah ne bai halatta ba to shine akai wannan ainihin khilafa din الحمد لله والعبد والعبد في الإباقي ما إني محل